الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كرات littafin ishiriniya a wannan rana ta laraba 22 ga watan zulqada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da 22 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu tashi a shafi na hamsin da biyu a darasi na ashirin da shida to alfazazi yake cewa faman shakka fihi hina yuzkaru afkalu tuhammu bihi ahsha'uhu wa tuqalqalu وفيه لنا من لوعة الشوك سلسل دواء بأدواء القلوب موكل فمن شك في الإبراء ف فمن شك في الإبراء فالحس يشهد تمسك بالوثقى من الحق عروة فأرسله مولاه للخلق قدوةً وحين سطى بالإفك والزور سطوة دع الثقلين دع الثقلين الإنس والجن دعوة إلى الحشر في أسماعهم تتردد دعاهم فلبى من حدته علاقة وقد آن من سكر اللجاج إفاقة ومن لم يجب طوعا فللسيف طاقة دماء الهوادي إن أصته مراقة بعضب من التوحيد لا يتقصد يتشغب cewa faman duk wanda shakka yayi kwankwanto yayi shakku fihi dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina yuzkaru lokacin da ake ambaton matsayi da darajoji na manzon Allah sai shakka a ransa ya ga kamar abin da ake faɗa ba haka ba ne to wanda a haka afkalu ai huwa afkalu wato shine wanda ya samu matsala a hankalinsa wato ya samu raurawa a rayuwarsa shi ne afkalu wanda za ka gan shi da yana al'amurra sama-sama haka satsahiyan babu cikakken hankali babu nutsuwa tare da shi baya da istikirari akan wani al'amari kwaya daya domin duk wanda bai riƙi gaskiya ba lokacin da gaskiya ta bayyana gare shi to kaga zai kasance cikin ɗemuwa ba za ka gan shi yana da tasabbuci akan wani al'amari ba tunda ya riga dama ya saki abin da har gaskiya wanda zai kawar da shi daga duk wani rudani ko wata raurawa sai ce a sha'uhu kayan cikinsa kamar hanji da sauransu tuhammu ana ƙona su bihi da wannan ambaton manzon Allah wato ƙalƙalu kuma ana jujjuya su ma'ana koyo shi cikin tashin hankali yake eh shi baya ma sun yaji ambaci annabi da zaran an fara ambaton annabi to sai ya ji kamar ciki ne ya mirda baya jin daɗi to lokacin da Allah ya sance ma mutum imani ko takawa yana kai ga wannan babi za ga duk wani abu da ke da alaka da Allah ko addini to jin yake yi a takure yake in masallaci ya zo a takure yake in wurin wa'azi ya zo ana jan ayoyi sai ya ji kamar ana fesa mai wuta a jiki to ka gani ko kuma da an ce za a fara karatu sai kaga ciki ne ya motsa baya da natsuwa kwata-kwata to wannan alama ce na cewa mutum ya rabu da Allah duk mutumin da tunda Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub to ashe babu shakka alamun imani shine duk sanda ake ambaton Allah ko wani abu da ke da alaka da ambaton Allah a ganka cikin natsuwa da nishadi amma an ga firgice to alama ce na cewa nesa hake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce wasalsalu ruwa masu daɗin haɗiya fihi a cikin ambaton manzon Allah lana mukan sun tabbata gare mu shi ya ambaci Allah ba hanji ne ka konewa ba su dinga raurawa sai ya ce to mu ba haka ba ne mu mun saba masa wasalsalun fihi lana eh muka akwai ruwa masu daɗin haɗiya a lokacin da ake ambatin manzan Allah a wurin bana duk sanda aka zo ana ambatin manzan Allah ana yabansa to daɗi muke ji bari mutumin da yake jin ƙishirwa an kawo mai ruwa masu daɗi eh masu daɗin haɗiya sai ce min lau'ati shauƙi kuma wannan ya faru ne saboda tsananin ƙuna shine lau'a saboda ƙuna ta shauƙi da bege da take cikin zukatanmu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wanda baya da wannan shauki to shi ba zai ji haka ba ba zai ji daɗin ambaton manzon Allah ba saboda babu lau'a ta shauki sannan ce dawa'un wato ambaton manzon Allah magani ne muwakkalu wanda an ka wakilta shi ko kuma shi manzan Allah ɗin a karan kansa dawa'un muwakkalun abin warkarwa ne wanda an ka wakkala bi adawa'il qulubi don a magance cututtuka na zuciya duk wata cuta ko ta shirka ko ta kafirci manzan Allah yana warkar da ita sai ce faman shakka duk wanda ya yi kwankwanto fil ibra'i dangane da warkar da cuta da manzan Allah yake yi sai ce to ai falhissu gani na ido ya shahadu ya ba da shaida akan haka kame a turu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum kwaya ɗaya mumini a makka ko madina ko ta'if da sauransu kai a duniya kwata-kwata babu amma waɗanda suka fi kowa wato adawa da addinin Allah da datti na zukata sai gashi sun waye gari kuma su ne masoya Allah to in ma ka ce kai baka yadda ba to hissi gani na ido ya ya ba da shaida wadda ka je can ka yi ta kwankwanton ka ka yi ta shakkaka ta masaka annabi ya yi riko bil da ya giya mai ƙarfi mai ƙarfin gaske urwatan a matsayin ya giya minal haƙƙi na daga gaskiya shine ya riƙe Allah duk sanda kan riƙe Allah to ka riƙo da abin da baya yankewa amma duk wanda kan riƙa in ba Allah ba ne to ka samu matsala fa'arsalahu maulahu majibincin lamurransa fa'arsalahu shine Allah ya aiko shi kudu watan ya zama abin koyi lil halƙe ga halittu don a yi koyi da shi ba ya kawai an turo annabi don ku san shi manzo bane ko kuma a kawai ya zo ya abin da yake yi ko kuma ku yi ta abin da ku hagara ba haka bane an turo shi ne don a yi koyi da shi sai ce wa hina lokacin da saƙo manzon Allah ya yi damƙa ta azaba bil ifki ga kirkiran ƙarya wa zuri da zuƙi ta malle ita ma dai ƙarya ce saɓa watan damƙawa da take mai tsananin ƙarfi shine ya kama ma'abuta ƙarya ya kama ahalul ifki da kuma ahalul zuri ya damƙe su wasu an damƙe su da takobi wasu an damƙe su da kyakkyawar mu'amala dalilin haka dole yasa suka sallama suka miƙa wuya to shine ma'ana ya yi damƙa ga ma'abuta ƙarya da ma'abuta ƙirƙiro abubuwa kuma sai su jingina ma Allah da asaqalaini manzon Allah ya kira da asaqalaini alif ya kamata a rubuta ba ya umma da auto ake cewa to kuskure ne rubuta yawon din nan da asaqalaini manzon Allah ya kira halittu guda biyu sai badali al'insa wal jinna su ne mutane da aljannu sai ce da'awatan kira wanda ilal hashari zuwa ga ranar tashin alkiyama ta taraddaru kuma kiran nan yana ta kwan maimaituwa yana kai ya komo ya kai ya komo fi asma'ihim a cikin majiyinnansu shine kunnuwansu da'ahum manzon Allah ya kira su da ya kira su sai ce man duk wanda alaƙatun soyayyarsa da Allah hadatu ta gargada shi zuwa ga Allah to falabba shi ya amsa kiran manzan Allah wanda gaggaba ya ansa ba to shi dama babu soyayya Allah a zuciyarsa eh amma waɗanda soyayyar soyayyarsu da Allah ta gargade su zuwa ga shi Allah manzan Allah na kira sai sun ka amsa irin sai da na abubakar su ko wani tantama ba su yi ba manzon Allah na bayyana da'awa sai suka amsa wa qad haqiqa ifaqatun wato falkawa daga rafkana min sukurin lajaji daga maye na tsananin jayayya to wa qad ana lokacin falkawa yayi yanzu ba lokacin jayayya ba ne kawai lokaci ne na sallama ma gaskiya saboda ta riga ta bayyana so to ka tsaya kana jayayya a ba ka yadda ba abu ka za ƙarya ne a ya ce a wa ana ifaƙatun motsawa falkawa min sukurin lajaji daga maye na tsananin jayayya allajaji shine tsananin husuma shiddatul husuma to lokaci ya yi da kowa ya kamata ya zama a faɗake ba lokaci ne na jayayya ba to kai da adda alkur'ani a gabanka kai da adda sunna a gabanka to ne jayayya ya rage kuma in la kai karistina wa gaskiya ka sallama wa man lam yujib duk wanda bai amsa da'awar manzon Allah ba ɗau'an a matsayin da'a ga shi annabin to falis sayfi taqatun takobi na da iko a kansa za a aika shi lahira sai ce dima'ul hawadi jine nan wuyaye jam'u hadin alhadi a loga shi ne wuya sai aka yi itilaƙin shiga mutumin da ke shiryar da mutane allazi yurshidul nasa saboda sai ya baɗa a saurara sannan a yi aiki ko sai ya shiga gaba sannan a biyo shi baya to shi yasa aka kira shi hadi amma asalin alhadi shine al'unuku ko arraqabatu to jina nan wuyaye ma'ana ashabuha jinin ma'abuta wuyaye sai ce muraqatun abin zubarwa ne in a in asatu in ta saba manzon Allah kana saba manzon Allah to shikenan sai a zare takobi bi adbin da wani irin takobi zararre mina tauhidi na ta Allah wanda laye ta ƙasadu wannan takobi baya karewa don an sare ka an sare wancan an sare waɗancan to baya kallewa takobi ne na tauhidi na'am to wannan kenan to sai ce ƙaribun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama makusanci ne wa in ko da almafawizu wato filin dokar daji ya ce shaffat ilaihi ko da ta yi nisa zuwa saduwa ga manzon Allah to karibin yana nan kusa da kai karka ji cewa to ainihin yana nan Najeriya shi yana maka to kusa yake da kai ba ga Qur'ani nan ga hannunka ba ba ga hadisai nan a tare da kai ba eh ko ka ce a ni ban yi rayuwa da annabi ba a eh to karibin kusa yake da kai saboda karantar wadda ya tana dan tare da kai to shine karibin aihuwa karibin manzon Allah makusanci ne gare mu wa in ko da almafawiz wato filin daji daji daji jejuna shabbat sun nisanta ai ba'udat ilaihi domin zuwa saduwa zuwa gare shi yanzu misali in ka ce ka haura ku tunda sanda yake magana ba a san wani abu jirgin sama ba jirgin sama har yanzu bai shekara hamsin ba to shi kuma da yake wannan waƙe ya haura ma shekara ɗari bakwai ya riga ibu da taimiyya da wajen shekara ashirin da wani abu da tahowa duniya shi alfazazi to wai karka ɗauka cewa a manzon allah yana nesa da kai sai ka ɗauka to ai nesa yake da ni a kowa manzan Allah yana nan tare da shi saboda akwai sakonsa tare da kai ba ya ka samu musulmin da babu ƙur'ani wurinsa eh ko wani littafi na hadisan manzan Allah to sai ce gara izu ya can gaba jam'u gariza halaye ɗabi'u ahabbatu sun so sun ƙaunaci manzan Allah min sirrin nufusi daga asirin rayuka ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'a kowa na son shi kowa na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sirri ne na rai haka Allah ya garwaya halitta kowane halitta da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda haka su a ce maka wane wane ya zagi annabi ko sun aibanta abin da ya zo da shi ne suke adawa da shi ba shi zatin annabin ba saƙon da ya zo da shi kasan so tari wani abu zai ja ma illa ko eh ka zo da wani abu sai a ɗora ma adawa ko ba haka ba to me yasa za ga wani Allah ya masa falala eh ya yi masa nema sai kaga ana ta adawa da shi ai mai hasada amma sadda bai kowa ba ruwanku to ba shi zatin shi ne abba a so ba abin nan yana koma matsayaci goro ko abin sai shi kenan kuma sai ka ga an rufe shafinsa ba mai zaginsa ba mai aibanta shi ba mai ciya kaza ba mai ciya kaza ba mai ciya kaza to duk sanda Allah ya maka ni'ima shi kenan in kuɗi ne Allah ya baka haka ne kuma shi mai ma hazara ko kana kyautata mai bai bari maka hazara alkhairin da za ka yi masa bai sa ya daina abin da zai sa ya daina abin nan da a tare da kai ya gushi ko ya dawo gare shi ko ya koma hannun wani ko kuma ma dai a rasa in koniya za ta yi to hazara bala'i ce in ilimi Allah ya baka shi ne eh duk sanda aka ga gwalagwalan ilimin na bayyana shi kenan sai ka ga hasara tana motsa to inda za a zare ilimin a barka zero shikenan babu wata to haka suke da annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka duk wa'anda duk arna din nan da kake gani suna batanci ga manzo Allah ba shine ba sa so musuluncin nan da ya zo da shi alqur'ani da sunna hmm? faɗuba aljanna ta tabbata ko hali na gari ya tabbata ko itaciya a aljanna duk an fassara duba wasu ce shajaratun filjanna wasu ce aljanna gaba ɗaya wasu ce a'a hali kyakkyawa ɗabi'a mai kyau ta tabbata liman ga wanda abu ya kasance bihi a dalilin manzon Allah wa hawa fa'izu yana mai samun babban rabu wanda ya yi riko da manzon Allah ya yi imani da shi ya bi shi sau da kaba to shi kaga ya riko da babban rabo diyanatuhu addinin da manzon Allah ya zo da shi sitirun wata sitira ce hajizun mai sha makance ka anin nare daga wuta inda ka yi riko da addina ne muhammad baka shiga jahannama wa duk wanda ha gani wuta to ya rabu da addinin da manzon Allah ya zo da shi ko ya rike shi ba yadda annabin ya rike shi ba sai ce faman duk wanda dole ya ɓace anha daga barin wannan addinin da annabi ya zo da shi fal'azabul mukhalladu to akwai azaba mai dawamarwa akwai dawamamman azaba tana nan tana jira ne ta ce jahannama to shi yasa kakka sake ka rabu da manzon Allah kakka sake ka rabu da sunnarsa sai ce makha'iluhu alamomin gaskiyar manzon Allah abahasu sun kafi kyau gurratan wajen haske mina shamsu daga rana to in ka ga mutum na cewa wai lalabe ake yi to ba gaskiya ba ne ɗayan biyu ne ko dai jahili ne bai yi karatu ba to shi kaga dole ce lalabe ake yi eh ko kuma a'a dan son zuciya ne to shine makha'iluhu ai alamatu sidiqihi wa nubuwwatihi alamomin da ke tabbatar da gaskiyar manzon Allah da annabtarsa abiha su sun kafi kyau gurratan wajen haske da kyalkyali mina shamsu daga rana don hasken ranar nan da kake gani ba su kai hasken alamomin gaskiyar manzon Allah ba shi yasa in ga mutum kawai yana adawa da annabi to wani abu ne na daban shama'iluhu ɗabi'unsa sai ce ka shahadi kamar zuma ce farar saƙa ɗiban wajen daɗi wa kuburatan da kuma jarrabawa in yadda kassan zuma farar saƙa to haka ɗabi'un manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suke ma'ana suna dacewa da kowa kowa na son su ai wasu ta wannan hanya ce suka musulunta wasu ba wa'azi annabi ya musu ba ɗabi'u na gari kyakkyawan halaye na manzo Allah shi yasa suka karɓi musulunci ba ƙur'ani an ka ja musu ba to haka wanda ma ya ce bai yadda ba shi jarrabawa zai yi to ya jarraba ne zai gano gaskiya haka shine khubratan fada'iluhu falalolin manzon Allah darajojinsa karraudi kamar fadama ne dausayi wuri wanda yake mai ni'ima husnan wajen kyau wa nadaratan da ni'ima da kasan fadama an yi shuka a ciki itatuwa sun fito da sauran abubuwa ta yi kyau iska na kadawa to haka darajojin manzon Allah suke dala'iluhu ababen shiryarwar manzon Allah ka shuhubi kamar tauraro ne kamar tauraro ne nuran wajen haske wa kasaratan da yawa suna da yawa abubuwa na shiryarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce falas zuru saboda haka kiran ƙarya bai zamo ko yastahawi yana yin rinjayi ba a ce ba a taba samun inda karya ta yi rinjaye ba ko mai karya ya zama wai shine sama mai gaskiya ƙasa ko da kaga kamar yana cin nasara shi makaryaci to lokaci ne akwai sadda zai dawo ƙasa ha walal haƙƙo gaskiya ita kuma bata kasance ya jihar ana musunta ba sai dai a yi faɗa da ita amma gaskiya in dai ta cika sunanta gaskiya to ba a cewa karyata sai dai a yi musu a ce ba a yadda ba in ka faɗi abu eh in dai ya tabbata gaskiya ne to za ka gaba a cewa a abin da ka faɗa karya ne sai dai a ce ba a yadda mu ba mu yadda ba ku kyale shi ku daina saurare ni wani shehi an ce akwai wasu yara suna nan suna ta zagin shehu ne sun zage shehuwa ne sun zage shehuwa ne ce ku daina sauraron su ku daina sauraron su eh ba mutanen kirki ba ne za su jayo muku azaba ba a sauraron mai zagin waliyan Allah ya ce to kwata-kwata ku daina sauraron su saboda ya san abin da ake faɗa gaskiya ne ka kamata ya to ku haɗu da su ku ba su amsa mana ku walwale abin da suke faɗa a wai a daina sauraron su sai ce bana buniyatan a wata nuska kubbatan manzon Allah ya gina wani gini ko wata rumfa lillahi saboda Allah min a'zamil buna tana daga cikin mafi girman gini wanda manzon Allah ya shine turakun musulunci da manzon Allah ya gina albuna jam'u bunyatin ko binyatin sai ce to haɗu ana kewaye wannan ginin ko wannan ƙubba wannan rumfa bi aswarin da wasu katangin ne jam'u surin suru shine canda za ka ga duk gari in babba ne ba irin ƙauye ba haka to za ka ga an yi katanga an zagaye shi akwai biranen da haka na irin su kano irin su sokoto sai a yi ƙofofi to shi ake kira suru mm. sai a yi ƙofofi sai a aje masu gadi duk wani bako da zai shigo to sai an bincika don kai ya kawo matsala a wancan lokaci shine matsayin boda da turawa suka zo sai suka ruguza wannan za ka ce kowane gari a bar sake amma a koma can wajen gari to da shi ne kuma tun zamanin laraba za ka ga suna da wannan al'ada suna da wannan al'ada wasu kuma rame suke sai su yi ganuwa sai a zagaye gari ko yaƙi aka kawo to za a gaba kai tsaye za a tarwatsa garin ba kuma za a ga akwai lokacin da ake rufe kofofin in dare sai a rufe su ko masu gadi na ne da kasa ana yi ma kasuwa amma yanzu da abubuwa sun lalace da sokoto haka take tana da kofofi guda takwas na ma haka take duka yanzu da abubuwa sun lalace min albidi daga takubba farare an ka kewaye wannan ginin walƙana jam'u ƙanatin da kuma masu to su aka kekewaye saboda haka duk inda mugu ya shigo ko arni sai amfani da shi kawai a gama da shi ba wanda ya isa ya taɓa alfarman musulunci babu wanda ya isa ma arsa sanin abin da manzon Allah ya tabbatar falillahi ya tabbatar ma Allah haka nan ma ba na wancan ginin da aka ce yayi sanin abin da manzon Allah ya gina to falillahi ko walillahi mamakinsa ya tabbata ga Allah duja shirki ko ba shirka ba ne duja shirki e jam'u duja shirki wato dufai na shirka irin su kafirci irin su munafunci da makamantansu sai ce to hilalun ga can ƙasa wani jinjirin wata ne bila'ala'il huda wanda yake kyalkyali da shirya wato yana haskaka shirya yana yada ta kuma shi wannan hilalu ya tawakkadu yana huruwa da wuta da haske to jalahu ka koma baya manzon Allah ya bayyana wannan tauraron ko wannan jinjirin wata din aniddini daga addini wadduna da kuma nan duniya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar wani tauraro ko kuma kamar wata ne ya yi amfani da shi sai ya haskaka duniya kuma ya haskaka addini da duniya ciki take da duhu wadda shirka duhu ce zalunci ma duhu ne munafunci duhu ne ramazan Allah sai ya zo da jinjirin wata ɗinsa mai haske sai ya haskaka duniya sannan ta ɓangaren mutane su kuma zukatan waɗanda shirka ta musu katutu a zukata to su ma sai aka haskaka zukatan nasu sai suka karɓi shirya to wannan shi ne nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu ta bi ulumin lam takun fi da fatiri shahadatuha lam taqribi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته